بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه درن جمعة درن sha biyar ga watan jumadal ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin takwas ga watan disamba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne darasi na ashirin da bakwai cikin jarangiyar darussa daga karatun littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Saleh bin Ahmad Ashami ya tattara khulasa na littattafai guda goma sha hudu cikin manyan littattafan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya saka mushi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a cikin al-maqsad al-awwal inda yake mana bayani akan aqida a cikin kitabul iman inda yake magana akan al-imanu bi bil yawmil akhir bayani akan imani da tashin alkiyama inda hai gangaro mana batu game da ashratu sa'a alamomin kusantowar alkiyama Allah ka samu cika da imani zamu tashi a lambar babi na bakwai inda yace babu ghabtati ahli alqubur wato babin da ke bayani akan daga cikin alamun tashin alkiyama mutanen duniya za su dinga jin ina ma da su ne kwance cikin kaburbura za su dinga garin cewa na cikin kaburbura sun more mutane saboda bala'i ya bala'i sai ka ji mutum da an faɗi wani an ce wane yaron sai ka ji an ce ya ma huta wallahi wane da ya rasu tuntuni shi ya ma huta da wannan bala'i Allah ka tsare mu babu shakka wannan alama ta riga ta bayyana a cikin mutane ba tun yau ba malam yace an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه النبي صلى الله عليه وسلم yace a cikin wannan hadisi da yake cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la taqumu as-sa'a al-qiyama ba za ta tashi ba hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli har sai mutun ya wuce ta kabarin wani mutum fa yaqulu sai yace ya laita ni makanahu ina ma da ni ne kwanci a cikin kabarin nan wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi a cikin sahihaihima ya zo a cikin wata riwaya da ƙarin walaisa bihiddinu za mu zo mu ji wannan ƙari a gaba a wata kuma ya ce ma bihi hubbu liqa'illahi ma bihi hubbu liqa'illahi cewa da yake ina ma da shi ne a cikin wannan kabarin ba wai dan yana da wani kyakkyawan tanadi da yawa lahira ba ba wai dan yana kwaɗayin gamuwa da Allah ba sai saboda tsabaragen bala'in da ke cikin duniya mutane za su ga cewa mutuwa ma hutu ce daga bala'in duniya Allah ka tsare wannan hadisi kamar da malai ambata yana cikin Bukhari da Muslim kamar yadda muka ce al-Imam Ibn Battal da ya fassara wannan hadisi yake cewa yagbatu ahlul quburi yagbatu ahlul quburi amin afwan taghabbutu ahlul quburi wa tamannil maut inda zuhuril fitan inma huwa khawfu dhahabid din bi ghalabatil batil wa ahli ya ras ya kasa abun guwa gida biyu ne yace fatan mutuwa da yi wa na cikin kabari hasada ina ma da kai ne ka mutu yana tasowa ta ɗayan sababi guda biyu ga mutanen kirki mutanen ƙwarai suna yin haka ne saboda tsoron kada addinin su ya lalace bi ghalabatil batili wa ahli saboda a lokacin barna da mazuwa barna za su galabaici mutanen kirki wa zuhuril ma'asi da kuma bayyanar sabo wal munkar da ababan ki yace walaysa hadha amun fi haqqi kulli ahadin wannan ba kowa bane ke samun wannan baiwa wa inna ma huwa khasun bi ahli alkhair wannan ya shafi mutanen kirki zamu ga ya faru da wasu cikin sahabbai ma sun yi fatan mutuwa saboda abin da suka gani na bala'i wasu cikin tabi'ai wasu cikin malamai kamar Imam al-Bukhari kamar sayyidina Umar shi kansa kamar Umar dan Abdul Aziz da makamantansu to sukan yi wannan ne saboda haka sannan wasu malamai kuma suka ce shi fatan mutuwa iri biyu ne akwai fatan mutuwa wanda mutum yake yi sakamakon wata damuwa a jikinsa cuta ko damuwa a duniyarsa talauci ko damuwa a rayuwarsa bakin ciki to wannan shine abin da aka hana da aka ce kada kai fatan mutuwa ana nufin idan ka shiga talauci ko yunwa ko fatara ko damuwa ko takaici to kada wannan takaicin ya ja ka zuwa ga fatan ina ma da ka mutu amma idan ka shiga cikin wata damuwa ta addini to wannan babu laifi kana iya fatan mutuwa saboda an samu magabata suna yin wannan kuma qur'ani ma ya ambaci labarin maryamu ya laita ne mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya kaga ai tana faɗan haka ne saboda kada mutuncinta ya tabu domin suna cewa ya ya ukhta harun ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kana ummuki baghiya ana so a tuhume ta da fasikanci da karuwanci to kaga zai taba addinin ta da haka tai fatan ina ma da ta mutu kafin lokacin wasu malamai suka yi wannan rabawar cewa abin da ya shafi duniya shine ba a so kai fatan mutuwa saboda wahalar duniya me yasa saboda wannan wahalar duniya mafi karanci kafara ce gare ka sannan kuma shi mutum da yake duniya da yake ganin wahalar ta ba zai fahimci cewa asara ce ya mutu lokacin mutuwar shi bai yi ba sai ya mutu da kalla hadisi waɗancan mutane guda biyu ɗaya an kashe shi mutuwar shahada ɗaya kuma ya jinkiri har shekara guda da aka je alkiyama wannan da ya jinkiri sai fi wancan falala saboda mene saboda ya yi jinkiri har ramadana ya ratsa ta cikin wannan shekarar ya yi azumin ramadan to za ka duk wata fursa da za ka samu ta ƙaru don kai aikin alkhairi to abin fata ne to kar kai fatan mutuwa ballantana ma har ka ce bari kashe kanka ina fata mun gane wannan cewa da yayi yamurur rajul mutum to wannan malamai sun ce an kawo shi ne littaglib wannan bai nufin in kabarin na mace ne ko kuma mace ba za ta yi wannan fatar ba mace ma za ta yi wannan fatan sannan ko da kabarin mace ne ma za a yi wannan fata idan an gan shi ina fata mun gane wannan sannan kuma hadisin kamar dai duka sauran hadisan da muka yi ta magana a kansu yana nuna alam ne min a alamin nubuwa wato alamomi ne daga cikin alamun tashin alkiyama daga cikin alamomin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abin da zai faru a nan gaba kuma mu yanzu muna ganin su ga suna faruwa keke da keke dan bana jin cikin mu nan wani bai taba tuna wani mamaci kai fatan kace kai wallahi wani ya ma huta da mutu wahala da yake ciki ta sa ana wannan tunanin ba haka bane Allah ya tsare mu to wannan kuma yana nufin cewa ashe a akwai fitina da bala'i da mutane ma suna ganin yafi mutuwa duk da mutuwa tana ɗaya daga cikin manyan fitinu da Allah yake zartar da adam da ita sawun shi wanda zai mutum da sauran makusantansa amma akwai bala'o'in da suka shafi mutum sai ga mutuwa ma ba komai bace sannan hadisi yana tsawatar da mu daga bala'in duniya da kuma cewa kada mu amintu da duniya muna cikin ta muna jin daɗi a ɗabi'ar ɗan adam ya karhul maut baya son mutuwa amma wata za ka shiga cikin bala'in da sai kai fatan ma da ma mutuwa kai kenan duniya ba abin amincewa bace sannan wato ana so musulmi ya zama yana cikin shiri don gamuwa da Allah Ubangijinsa wannan yana ba musulmi dama yi shiri don gamuwa da Allah Ubangijinsa malam ya sake cewa wa ibn mas'udin qal ya'ti 'ala an-nasi zamanun ya'ti 'ala an-nasi zamanun ya'ti rajulul qabra fayattaji'u alayhi fayaqulu ya laitani makana sahibihi ma bihi hubbul hubbu liqa'illah illa lima yara min shiddatil bala' wani bin mas'udin daga sabi abdullahi dan mas'udin da radiyallahu anhu qal yace zamu ga wannan yazo ne da siga ta mauqufi amma lahu hukumur raf'a yana da hukunci na marfu'i saboda gashi mun ji shahidi gare shi sannan kuma wannan magana ce wanda ba a fadanta da da a gani na sabi ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda yace ya ati alan nasi zamanu wani lokaci zai riski mutane ya ati rajul qabra mutum zai tashi ya tafi makabarta fayattaji'u alaihi ya ainihin kwanta akan kabarin a wata riwayan fayatamarrahu alaihi ya dinga birgima akan kabarin fayaqulu yana cewa ya laitani makana sahibi kai cuna ina ma da a ce ni ne ke cikin kabarin nan ma bihi hubbu liqa'illah yana faɗin haka ba wai dan yana fatan gamuwa da Allah ba ba dan yayi aikin kirki wanda sanadiyar haka zai so gamuwa da Allah ba wanda kuma zai so gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi kamar da yake cikin hadisin Muawiya man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'a illa lima yara min shiddatil bala'i sai dan tsananin bala'i da yake gani a duniya zai dauka cewa mutuwa ta fi masa sauki yanzu galibin mutanen da suke shiga cikin bala'i irin na yaki irin na an sace su ko wani kuncin talauci ko damuwa ko zama karkashin ko zama a irin wurare da ake tsara mutane kaman gidan yari kaman wato wuraren tsarewan masu garkuwa da mutane galibin mutane da suke wurin bala'in da suke ciki ya kasa su fatan ina ma da mutuwa kan suke wani zai so ya mutum ma mutuwa ta kiras kasa Allah ka tsare babu qitalil yahudi wa turki babin da ke bayani akan cewa daga cikin alamar tashin alkiyama akwai yaƙan yahudawa da turkawa za a yi yaƙi da yahudawa za kuma a yi yaƙi da turkawa yahudawa dai ina jin sanannun mutane ne kowa ya san su su ne banu isra'il jinin isra'il isra'il shi kuma shine yaqub dan dan ainihin wato ishaka dan isma'il ya dan ibrahim wannan wannan dangin mutane su ake ce ma yahud su kuma at-turk at-turk abinda hadisin ne yake nufi da turkawa ba turkiya ba kasar turkiya bace malamai sun yi saɓani wajen fassara suwa ake nufi amma magana mafi ƙarfin dalili su ne magol wato attatar wal magol mutanen ƙasar mongolia da wasu ƙabilu a cikin kudancin ƙasar china waɗanda suka yi musulunci ta annati ba ɗan ƙanƙani ba a ƙarƙashin yaƙe-yaƙen da suka yi bisa jagorancin shugabanninsu tun da kan jenkins khan har zuwa hulaku da kuma na bayansa waɗanda wasu daga baya sun zo sun musulunta sun ɗashe a cikin musulmai su kaftiga da ire-irensu kaftiga bai musulunta ba amma akwai na baya na bayan shi da suka musulunta to waɗannan jinsi su ake nufi da at-turk anan kafirai ne maguzawa suka taho tun daga can gabashin duniya daga ƙasar sin ta yanzu yankin mongolia suka iso har ƙasar sham suka yi kisa duk garin da suka shiga sai sun yi kisa sun yi barna suka shalifan musulunci suka kare daular musulunci ta bagdad ta tabarul abbas suka yi kaca-kaca da duniyar musulunci da kuma a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin za a yakin da su a wani hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku kar ku takale su fada kuma ya tabbata a tarihi cewa takalarsa akai Allah shine mafi sani amma dai sai musulunci barna ba 'yar kaɗan ba mun sha yin magana a kansu to wannan su ake nufi da a turk ana magol wato da kuma cewa shin yakin da aka yi na magol ɗin nan iyakacin alama tashin alkiyamun kenan ko da saura wasu malamai suna ganin akwai yiwuwar cewa za a sake maimaitawa a nan gaba ko za a ƙarasa abin da aka yi a can Allah shi ne mafi sani wato abin da ya faru game da waɗannan hadisai da dama za ka ga cewa malaman da suka musu sharhi wajibi ne a jinjina musu su nawawi su ibn hajarin su ibn battal su ibn tin su kushmihani su ainihin kashmiri su abin nan su su iraki da makamantansu su ibn kathirin su zahabi sun musu shari'a a lokacin alamun ba su bayyana haka amma ƙarfin iliminsu da taufikin da Allah ya ba su sai kaga sun iya rusko wasu abubuwa da mu yanzu in mun gansu zamu fi su fahimta hadisin zamu zo mu ji hadisan da in ba a yanzu din nan ba ba a iya fahimtar ma'anarsu wasu ma hala ƙarin ma'anarsu za ta bayyana ne a nan gaba saboda a zamanin da malamai suke sharhin hadisan abubuwan ba su bayyana ba da haka sai dai su ta hasashe da faɗan a gani na za ka ga in za su fara magana ba sai sun ce wa ma'anahu wallahu a'lam ma'ana hadisin nan ko da yake Allah shi ya fi sani shine kaza kaza kaza kaza kun sun gama faɗa su ce wallahu a'lam ina fata mun gane wannan saboda abubuwa ne na gaibi to malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta tuqatilul yahuda alqiyama ba za ta tsaya ba har sai kun yaki da yahudawa hatta ya ƙula alhajaru wara'ahul yahudi ya muslim haza yahudiyun wara'i faqtulhu yace sai kun yaki da yahudawa su dinga kuya bayan duwatsu da bushiyoyi har sai dutse yayi magana wanda ba yahudan ya kuya a bayan sa yace ya kai wannan bawan Allah musulmi da kake neman ba yahude ka kashe shi gashi nan a baya na zo ka kashe shi to da gaskiya abinda za a tambaya a wannan shine yaushe ne za a yi wannan yakin al-imam al-hafiz ibn hajar ya karkata zuwa ga cewa arjahul aqwal dake nuna yaushe za a yi wannan yakin shine annahu yaqa'u ba'da nuzulil masih bayan zuwan isa al-masih fa yakunu muslimuna ma'a musulmai su zama tare da masihu wal yahudu ma'a al-masih ad-dajjal musulmai su zama tare da isa al-masih sun kuma yahudawa su zama tare da al-masih ad-dajjal dujar kenan ya ƙara wannan magata shi ƙarfi da hadisin muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yattabi'u ad-dajjal min yahudi asfahana 70 alfan mutum 70 cikin yahudawan asfahan a ƙasar iran kenan za su bi ainihin wato wane dujan kuma ya hakaito cewa tun a wasu zamanna can baya a garin akwai wasu ɗan taro kankani na yahudawa wanda suke ainihin zaune a wannan gari amma daga baya sun taru sun zama al'umma mai yawa kuma yanzu akwai su za su bi almasihu ad-dajjal su ko musulmai su bi almasihu alaihi salam isa almasihu ta wani lokacin ne za a yi wannan yaƙi na ainihin wato tsakanin yahudawa da musulmai ko musulmai su ci nasara akan yahudawa wallahu a'lam sannan kamar da muka ambata turkawa su ne magolawa waɗanda suke wannan barna ga suna a hadisi nabi da mala yake cewa anhu radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'atu hatta tuqatilu turka alqiyama ba za ta tsaya ba sai kun yi yaki da turkawa sigharal a'yuni masu kananan idan danu humral wujuhi masu jajayen fuska zulufal unufi masu gajerun hanci hancin kuma mai kauri ka anna wujuhahumul majannul mutraqa fuskar su rawu fuskar su mai rawun da fadi kaman garkuwa da ake rikewa ana yaki wala taqumu sa'atu ta tuqatilu qauman ni'aluhumush sha'r ba za a tashi alkiyama ba kuma sai kun yaki da wasu mutane wanda suke yin takalmi da gashi gashin dabba to in kaga wannan sufin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kananan idanu da jar fuska suna floshin haka fuskarsu ta yi ja saboda sanyi da ya galabaici jikinsu sannan ya ce kuma masu gajerun hanci hancin kuma mai tauri sannan kuma kamar fuskokinsu sun yi kama da ainihin abu wanda yake rawun kamar rawun ɗin garkuwa shields wannan ya yi kama da irin su wannan mutanen kamar da muka ambata sun yi kama da 'yan china fara da hausa da za a gane ko me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskokin su round aka ce saboda fadin fuskar su da kuma wato abin nan kaurin naman fuskar su kaman kaurin garkuwa to waɗannan su ake ce ma ainihin magol kamar yadda malamai suka ambata kuma an ce za a yaki da su kuma sai da aka yaki da su kuma ta yi za a ƙara yin wani a nan gaba duk wani hadisai ne kamar yadda muka ambata suna nuni ne zuwa ga alamun nubuwa alamun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya kuma Allah ya nuna mana gaskiya salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula sannan wadannan da aka ce masu takalma da gashi ash-sha'r ɗayan fassara biyu ko dai ya zama suna yin takalmi zaka ganshi ba a je mai fatar ba takalmin da gashi a jikinsa kuma turawa suna saka irin wannan takalma ko kuma gashin ne za a je mai a mai da shi wata madda a mai da shi wani material a yi fata da shi a yi takalmi da shi kawai da yake takalmi mai jikin atamfa ko mai jikin jeans ko mai jikin wani dai material haka ko mun gane za ka yi gan takalmi da gashi a jiki fatar ragoci amma ba a je ma gashin bugaye ko fatar wani abu can daban ko kuma an juya gashin a mai da shi wani abu to sa'an nan su turawa da aka ambata a nan wato da aka ce abin nan ar-rum da aka ambata ko ba mu zo na ruwan ba ko za mu zo kansu bari mu bari mun zo sai mu taliki akai shi ma insha Allah babu malam yace babun taqumu sa'atu war rumu aktharun nasi alqiyama san za ta tashi to turawa za su fi kowa yawa za su zama sune al'umma mafi yawa anil mustawrid al-qurashi annahu qala inda amr ibn al-as al-mustawrid al-qurashi wani sahabi ne cikin kananan sahabbai sunan shi al-mustawrid ibn shaddad ibn amr ɗaya daga cikin sahabbai ne kanana ya rasu shika ta 45 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a gaban wannan sahabi amr dan as radiyallahu anhu sai kai al-mustawrid ka zo kana bada hadisi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa taqumu sa'atu war rumu aktharun nasi sanda alkiyama za ta tashi to turawa za su fi kowa yawa fa qala lahu amru sai amru yace absir ma taqulu ce kaiwa ne ka dinga fasalin me kake fadi ba karka je ka faɗa abin da annabi fara ba wato saboda tahaffuzi wajen riwaya qala sai yace aqulu ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace abinda nake faɗa ai abu ne da naji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai abla sai abu dan asi yake cewa la in qulta zalika don ku ga faɗa haka inna fihim la khisalan arba'a lalle ku turawa suna da wasu sifofi guda hudu masu ban mamaki masu ban sha'awa innahum la ahlamun nasi inda fitnatin suna da dauriya a lokacin fitina wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin sannan sun fi kowa saurin tashi bayan sun fadi bayan wata jarabawa za su miƙe wa aushakuhum karratan ba'da farratin kuma sun fi kowa iya dawowa su kai farmaki bayan da bayan da sun gudu a yaki wa khairuhum limiskinin kuma sun fi sauran mutane kyautatawa talakawansu wa yatimin da marayunsu wa da'ifin da marasa ƙarfin cikinsu wa khamisatin kai yace subuhun ma akwai ta biyar ratuna wata hasanatun wa khamisatun hasanatun jamilatun ga wata ma ta biyar mai kyau mai ban sha'awa wa amna'uhum min zulmil muluki kuma sun fi kowa iya hana shugabanni zalunci tsare-tsaren su ba sa baiwa shugabanni dama su zalunci wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim a abuwa Muslim ne ya ruwaito shi kadai wancan da ya gabata Bukhari da Muslim wannan hadisin kamar da muka ji ya zo da ainihin wato wasu fa'idoji masu zuwa da farko shi ne a tasabbut fil hadith mutu ya mace hadisi ana so a yi tasabbut game da shi a san mai afon abinda na manta faɗa a ɗazu akwai riwaya da ta zo game da yahudawa cewa wasu bishiyoyi za su kare su su hana a kashe su nan mun ji dutse akwai rajin yake cewa abin nan bishiya bishiya da ake ce ma algarkat algarkat garkat ana wata wata bishiya ce mai kaya duhuwa ce mai kaya kamar me za a ce ne da Hausa kamar kirya ko wani abu makamancin haka ko kamar magariya tana da kaya kuma ba ta tsawo sosai da turanci suna ce mata nitratic nitratic abin nan N-I-T-R-A nitraric amin N-I-T-R-A-R-I-C nitraric sunanta kenan da turanci na taba jin malamin mara albani Allah ya gafarta mashi ya fasara ta da cewa gawo gawo wannan da yake cewa ka ki damuna sirani ban san gaskiya menene mustanadin shi na wannan fasara ba amma dai aka yi fasara cewa itacen gawo shi ne itacen da zai dinga tattare su ta yi kuma wani speshi ne ba wanda muke da shi ba sannan kuma ya tabbata cewa yahudawa sun yawaita ko suna yawaita shuka waɗannan irin bishiyoyi a garuruwansu musamman yanzu a ƙasar falastin saboda wannan yakin a falastin za a yi shi abinda haka ke nufi ta yi su ma a littafin suna a taura suna da wannan labarin ko kuma sun karanta a cikin tafin musulunci inda suna karantawa Allah shine mafi sani domin kuma wancan hadisi da yake cewa a Amr dan As ya ce ma al-mustawrid ka san abin da kake faɗi wato babu laifi kenan da an ji mutum ya faɗi wani ba garibi a a tsinkayar da shi annabba'antar da shi anya ka san abin da kake faɗa kuwa ko dai akwai kuskure in ka ji wani abu garibi babu laifi kai wannan tambaya cikin mutunci cikin sanin ya kamata kar kawai mu ce ƙarya ne san haka mutane suke bal kadzabu bima lam yuhitu bihi ilma da zarar mutum ya zauna bai sani ko sai ce ƙarya ne ya ma za a annabi faɗa haka kar kai saurin ƙaryata abin da baka taɓa jin shi ba sai rana sannan kuma sai shi amurkan as ya ambaci wasu siffofi da yake ganin cewa turawa sun fi musulmai dacewa da su malamai anan suka ce kenan babu laifi faɗan halin kirki na wata muta wata al'umma ko wasu mutane ko da ko ba musulmai bane da manufar a harzuka musulmai su tashi su koyi wannan abin kirkin dan su suka fi cancanta da shi kamar da Allah yake cewa illa taf'alu takun fitnatun fil ard ko walladheena kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitna kafirai suna jibinta juna suna juna jun soyayya da ainihin jibinta juna Allah ya ce in ba ku yi haka ba za ku shiga cikin bala'i da fitintunu da haka anan shi ma abin da ainihin wato yake faɗa ke sai ya ambaci wannan cewa ai ko lallai suna da siffofi masu kyau iri kaza da kaza to wannan sofi da aka ambata al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas mai sharhin al-Mufhim lima ashkhala min talkhis sahih Muslim wanda ya rasu ne a shekara ta 1956 bayan hijira shekarar da aka karya Baghdad amma shi Andalus yake Allah ya gafarta mishi yace wasfu Abdullahi wasfu wasfu ma wasafahum bihi من تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت غالبة على الروم الذين أدرك هو زمانه yace wannan siffa da ya siffanta ainihin wato Yahudawa da ita anan ko Turawa da ita anan to watakila Turawan da ya zamani da su ne ba Turawan da mu su ƙurtubi muke zamani da su ba yace wa amma ma fil wujudi minhumul yawma abin da ke rayuwa na turawa a wannan zamanin fahim an hasul khaliqati suna da mummunan ɗabi'a wa'ar kaso da lalataccen hali wahum mawsufuna bi naqid tilkal awsaf ana siffanta su da akasin waɗancan siffofi jajircewa da kaza da kaza da menene da menene haka ya faɗa mu kuma na iya cewa a yanzu a zamanin mu turawa sun sake siffanta da wannan siffofin ba shakka turawa da suke rayuwa a yanzu suna da waɗannan ko wasu daga cikin wannan sufofi na farko dai akwai su da juriya akan rigingimu da bala'o'in da suka shiga kaso su sun gyara kasashen su sun fita daga wannan rigingimu kuma ko ka ja wata rigima zaka ji sun fita lafiya sawan rigiman nan ta tattalin arziki ne ko ta siyasa ce ko ta yaƙi ne ko zamantakewa sannan kuma a zaka ga suna da saurin faɗakuwa akan musibu sun ɗauki mataki akan musibu da dama da suke damun su sannan kuma haka wajen yaƙi turawa a yanzu sun fi kowa ƙarfin yaƙi a duniya irin yaƙe-yaƙen da suke shiga ba kowa zai shiga yamta lafiya ba sannan kuma tsarin tattalin arziki da zamantakewar su ya ba da dama mabukata da matalauta da marayu su rayu cikin mutunci da alfarma suna da social structure wanda mutum bai zama cikin damuwa da irin bala'in da zaka gani a kasashen hata yan gudun hijira hata yan kaura in je ka shiga garin ka zama ka je can kasashen turawa zaka samu abin da ba zai hana ka rayuwa ba wanda bai da sana'a zai samu abin da zai ci zai samu wurin kwana wanda bai da gata ba zai rasa kiwon lafiya ko ilimi ko sana'a yi ba sabanin kasashen sannan kuma haka tsarin mulkin da suka tsara wanda ke hana shugabanni su yi ba bakere babu wani shugaba ƙasar turawa da yake da ƙarfin da zai wai kwashi dukiya al'umma ko yi abin da ya ga dama ji ba irin shugaban da aka yi amerika wanda ake ganin shi wani wani gashi nan bata can ya ke ce mashi trump bai iya kawo wasu abubuwa irin yadda in aka san mu ne ƙasashen mu na musulmai larabawa mu da baƙaƙen fatan mu shugabanni suna da ƙarfin faɗa aji da ƙarfin fawa ta duk abin da suka ga dama su yi tsawon abun nan mai kyau ne kuma da kyau ne ba wanda ya iya da su sai dai a ta musu bambadanci amma ƙasashen turawa shugaba zai iya gama bai da wani ko mota ta a zo a gari bai mallaka ba wani ko gida bai mallaka ba kun shugaban ƙasar ingila da ya gama ya gama prime minister ya sai gida sai da aka tume shi na ya samu kuɗin da ya sai gida gida ƙwaya ɗaya fa da zai shiga ciki sai da bai kawo bayani a majalisa cewa ya rubuta littafin tarihin tarihin sa ne autobiography ya samu kuɗi shine ya gina gida ga ga yadda kuɗin suka shigo gida zai zai ba zai tsira da gida ba yanzu Barack Obama yarsa aiki take a a gidan sai da abinci tana rabawa ma masu cin abinci a abinci a gidan sai da abinci ‘ya'yansu za su yi makaranta irin na talakawa za su je asibiti irin na talakawa za su shiga mota haya da talakawa ko jirgin ƙasa sun gintse wannan jabberancin na shugabanni wannan abu ne da ake ganin shi a fili to annabi ya kira su da suna ar-rum ar-rum da ya kira su za ku ji na fasara kai tsaye da kawai turawa wannan shine fasarar da malamai suka tike zuwa gare ta cewa ash-shu'ubul urubiyya wa imtidadatuhum fi amurika wa gairiha aka ce ar-rum in a cikin hadisai ne yazo to abinda ake nufi sune kabilun turawa wato mutanen ingila da faransa da jamus da da da italiya da spain da makamantansu da can gabashin turai irin romania da czech da portugal da waye da waye da sauransu da kuma abinda ya karu zuwa ƙasar amurka ita kanta usa da sauran ƙasashen da kewaye ta irin Canada, irin Cuba, irin Brazil, irin Argentina, kudanci da arewacin Amerika duk waɗannan su ake tattarawa a kira su da suna Turawa a wannan istilahi. Don ka haɗa su ko haka za ga sun fi kowa yawa a duniya, da wannan al'umma sun fi sauran al'ummomin duniya yawa, wanda suke Kiristanci, wato ana ana nufin duka al'umma wanda suke da'awar cewa suna bin almasihu, za ga sun fi kowa yawa. na abin da zai saurin shine munan Afirka da kuma wani sashe na Asiya su ake nufi da tudar da Ar-Rum anan waɗanda suna gadan dauloli ne guda biyu mu kiyaye akwai daula Rumaniya ash-Sharqiyya da kuma daula Ar-Rumaniya al-Gharbiyya aka ce Ar-Rumaniya ash-Sharqiyya ita ce Bizanta wato daular da musulmai suka karya ta suka kafa daula ta musulunci ta Uthmaniyya a kasar abin nan Turkiya ta yanzu kasar daular al-Uthmaniyun al-Atraf al-Uthmaniyun mun yi magana akan ta ranar wannan ita ce ad-daulatul Rumiyya a Rumaniyya Sharqiyya daular Roma ta gabashin duniya sai kuma ad-daular Rumaniyya al-Garbiyya daular Roma ta yammacin duniya wata ke da helkwata a ƙasar Italiya Rum ita ce Vatican kenan a yanzu daga duka daulolin da aka faso a bisa turba ta kiristanci to wannan daulolin da aka da suka da suka zama ba dauloli masu ƙarfi ba duk ƙasashen da suka fita daga cikin su sune dai ake kira da suna ƙasashen turawa din tun daga ƙasashen turawan yamma har zuwa turawan Amurka da in nace Amurka ana nufin lardi ba ƙasa Amurka ba domin Amurka akwai Amerika guda biyu akwai al-America al-America Junubiya da America Shimaliya South da kuma North America kasashe ne masu yawa dangin su Argentina, Cuba, Brazil, uh, Canada da ita kanta United uh, States of America da wasu kasashe irin waɗannan su Panama da sauransu da Mexico da waɗannan kasashen su ake nufi don ka hada wannan duniyar gaba daya za ka ga cewa kamar da Annabi ya fara cewa kiyama za ta tsaya alhalin su suka fi kowa yawa yanzu waɗannan su suka fi kowa yawa a duniya yawa na fuskar adadin su nasma da yawa ta fuskan tattalin arziki da yawa ta fuskar abin da suke controlling a duniya na siyasa da yawa ta fuskar abin da suke controlling a duniya na ideology ma da yake rayuwa kansu wannan duka nan mana tashin alƙiyama fa jama'a yayi kusa sosai fiye da muke tsammani Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa babu ibadatu ghairillahi ta'ala babun da ke magana akan cewa daga cikin alamun tashin alƙiyama za a wayi gari mutane su koma kafirai arna suna bautar wani Allah Allah ka tsare mu daga kafirci da ainihin maguzanci annabi hurairah radiyallahu anhu ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tattariba aliyatu alayatu nisa'i dausin ala dhi al-khalasa nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi dake cikin bukhari da muslim yace al-qiyama ba ta tsaya ba har sai wasu mata cikin matan kabilar daus sai sun zo suna karkada katararsu shi ne alayat jam'u ainihin wato al'alaya cinya ko katara suna karkada ainihin suna murguɗa kwankwasansu suna rawa a gaban gunkin da ake ce ma dul khalasa wannan wani gunki ne wanda yake cikin kabilar Khat'am wanda yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man yurihini min dhil khalasa wa zai mana maganin wannan gunki sai Jariru ibn Abdullahi al-Bajali radiyallahu anhu ya ce ni ne annabi ya aika shi da mutane wajen 500 suka tafi har annabi ya musu addu'a har suka je suka ainihin wato kakkare wannan gunki suka yi rugurugu da shi suka dawo to za a zo ƙarshen duniya a sake kera shi kuma har a zo ana yin rawa a gaban shi ana bauta me yasa aka ce rawa a gaban shi wasu suka ce ana nufin dawafi kamar da ake maguma ka dawafi za a dinga kewaye temple din wasu kuma ce a ana nufin attazahum ne mutane za su yawa a wurin za su yawaita ibnu azirin shi ya faɗi wannan kamar yadda ya kawo yake cewa ai akwai rawar take cewa hatta tudafi amanakibu nisa'i bani amir har sai an dinga jujjuya kafadu mata sun dinga jujjuya kafadun su a cikin a cikin dandazo saboda yadda mutane za su yawaita a wurin bautar gumaka wannan na nuni wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ne ga wani waje guda daya dai nufin ba za a samu yaduwar bautar gumaka a wasu wurare ba ƙarshen duniya kamar da ake gani yanzu yanzu an wayi gari ma ko a nan Najeriya da ana cewa addini biyu kai aka sani amma yanzu ana ƙara ce da addinin gargajiya ko fam zaka cika akwai musulunci kiristanci sai a ce others sauran addinai in kace kai ba musulmi bane sai a ce to ka rubuta kai ba musulmi ne kai ba kirista bane to rubuta me kake wanda zai ce tsafi yake dodo yake bi wani ya ce shi atheist ne dan ba dan ba Allah ne shi dole yana cikin magudancin da ya dawo a ƙarshen duniya Allah ka tsare wannan haka zai faru kuma gashi ana ganin shi yana faruwa Daus kabila ce cikin Azdawa al-Azd kuma aka ce Azd kuma ana nufin Larabawan ƙasar Yaman wanda suka yi ƙaura daga ƙasar Yaman bayan rugujewar Saddu Ma'arab kamar yadda mutanen Madina su ma irin su ne Ausu da Khazraj to Aus Daus kenan Daus su ne kabilar su Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda malam yace wa dhul khalasa bagiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliya shine mugunkin su da suke bautawa jahiliya har ila yau da wannan shi ma alamun ne min alamin nubuwa da nabiyina wa habibina salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula wa ana aisha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu a cikin riwaya muslim take cewa aisha tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la yadhhabu al-lailu wan naharu hatta tu'bada al-latu wal uzza subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dare da wuni ba za su kau ba wato ba za a kai ƙarshen duniya ba har sai an dawo ana botan lata da uzza lata da uzza kamar yadda aka sani gumaka ne guda biyu manya daga cikin gumaka guda uku mafiya girma a gun larabawa afara'aytumul lata wal uzza wa manata al-thalithatu al-ukhra waɗannan su ne manyan gumakan da larabawa suka sani a ƙasar makka da abin da ke kewaye da ita za a dawo ana bauta waɗannan gumaka fa qultu ya rasulullah ni aisha Allah ya ƙara mata da dace nace in kuntu la azunnu hina anzala Allah kace ni na dauka ai tun bayan da Allah ya saukar da fadin sa cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuna Allah shine wanda ya saukar da ya aiko manzansa da shiriya da addinin gaskiya kuma Allah ya yi haka dan wannan addinin ya ɗaukaka a kan sauran addinai ko da kafirai ba sa su ta ce tuna ɗauka tun da an ci nasara a kansu an na zalika taman ta shi kenan an ci nasara a kan maguzanci har abada bai samu ƙarfi ba ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu sayakunu min zalika ma sha Allah wannan ƙarfi na musulunci da kike gani da galaban musulunci zai wanzu ne iya lokacin da Allah ya so thumma yab'athu Allahu rihan tayyiba sanda Allah yayi nufin ya kawo ƙarshen wannan haimana ta addinin musulunci sai ya aiko wata iska mai dadi fatawaffa kullu man fi qalbihi mithqalu habati khardalin min imani wannan iska da duk mutumin da ya shaka inda yana da koda ragowar komayya ne na imani sai ya fadi mutu fatabba yabqa man la khayra fihi sai zama a duniya wanda su sauran su ne mutane marasa daraja fayar ji'una ila dini aba'in sai su koma maguzanci wato waɗancan za su za su za su ragowar musulmai za su samu rasuwa lokaci guda kuma cikin ni'ima cikin luɗufi na Allah ba su sha wahalar mutuwa ba za su sha iska ne kawai sai a wayi gari duk sun mutu sai zama sauran mutane marasa daraja marasa kirki sai su koma maguzanci su za su koma kamar da maza su sun ya mata wata riwaya za su dinga meeting za su dinga saduwa da junansu akan titi kamar karnuka kamar dabbobi annabi yake cewa mai hankalin cikinsu shine wanda zai wuce ya ga namiji da mace suna saduwa da junansu ya ce musu aida kun dan koma gefen hanya kun tara hanya Allah ya tsare mu wannan hadisi daga cikin shi ma alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi akwai fa'idoji da dama daga ciki shine wato halastin kai muraja'anci malaminka idan ka ji ya faɗi wani abin da kai kana da fahimtar da ba ita ba amma cikin nutsuwa kaga Aisha ta ce manzon Allah to ai na dauka kaza ne kuma ta kawo hujjarta da kan zaka muraja'anci malami akan wani abu ya zama kana da hujja kaga sai ta kawo aya karka ce ai na ji wani malami ne ya ce ko kuma ai ana cewa kaza ai mun saba jin ana faɗan kaza baka da hujja kawai kai shiru kaga ba ra'ayinta ta kawo ko abin da taji ana faɗa a garin su ko wani abu suka gada al'ada ba ta kawo ayar da take ganin wannan ayar tana nufin ai babu dama abin da ka faɗa ya faru a bisa siffar da ka faɗe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani ma'ana shi kuma malami haka mai irin haka ba sai fara fushi yana faɗa ya ce okay wato ma kure ne kuke so ku yi ko to shikenan ba komai ni da ku ne sai ba ta amsa ya ce ai kaza da kaza da kaza ne ma'ana a gyara a tafi a gyara kenan kai malami a maka haka ka ɗauka wai ana maka hasada ne ko ana jin haushinka ko an kusa a ga wallanka in ba ta bayyana da gaske haka haka ake so a yi ba wallahu a'lam babu rihun takunu qurbas qiyama babun da ke bayani akan wata iska wadda za a yi ta gab da tashin alkiyama wannan shi kuma riwayar muslim ne ma da yake cewa ana bi hurairata قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيدنا ابو هريره الله ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yab'athu rihan min al-yaman Allah zai aiko wata iska daga Yaman al-yana min al-hariri tafi daɗi fiye da al-hariri fala tadau ahadan fi qalbihi qala abu alqama mai riwaya yake cewa mithqal mithqalu habbatin duk wanda zuciyarsa akwai ragowar koda ƙwayar zarra ne na ainihin wato imani wa qala abdul aziz mithqalu dharratin wanda tace mithqalu habatin wannan ko mithqalu dharratin duk abu dai ne min imanin illa qabadatu sai mace iskan ta tafi da shi wannan hadisin irin wancan ne da wata da wata riwaya da wata siga kamar yadda muka faɗa wannan ishara ne zuwa ga tausasawa da girmamawa mutuwar da za su yi sannan akwai wata riwaya ta zo kuma take cewa rihan ne mina sham kaga sham arewa ne yaman kuma kudu ne to ya kenan za a yi da wannan riwayar sai alimamin nuna yake cewa a shi da ibn hajarin cewa sai ko dai ya zama iskar kala biyu ce za a yi wata a yaman za a yi wata a sham to babu iskali kenan ko kuma ya zama kwaya ɗaya ce za ta taso daga wani wuri daga yamar misali hatta riski sha to ya halasta a kira ta duka sunan guda biyu kamar yadda za ka je dubai ka siyo wani abu ba a dubai ne aka kera shi ba a china aka yi shi ko a dubai ko a japan in ka zo sai ka cewa ai dan dubai ne sai ai gado ne dan dubai alalu kuma nan italiya ne kaga ya itibar cewa ya biyo ta dubai kafin ya zo ko kafin ya zo menene inda ka kawo shi kai a Kaduna ko Kano ko Sokoto ko ga an ce ai wannan motar ƴan kwatana ce ba ana fara haka ba ba kwatana ka kira ta ba hala mota ce ƴan Japan ko ƴan Jamus ko ƴan Ingila amma duka mun yadda a ce mata ƴar kwatano saboda ta biyo ta ƙasar kwatano kafin ta iso Lagos Allah ya sa mun fahimci wannan zaka babu wani iskali shi za kullum muna faɗa ma junanmu ɗalibai cewa mu daina ƙoƙarin fassara hadisai da ka ba tare da komawa ga malamai suka ce in ga gairu wannan shine da ka duka suka ce to wani hadisin ya ce sha wani ya ce yaman da haka gaskiya akwai dai sabani ko kuma ka ce ai abun ma duk ba wani duk ba ma ba kan gado ma to kai ba ka da kan gadan in kan gadan kai ne ka rasa shi Allah shi kyauta to wannan shi ma yana ishara zuwa ga cewa mutane masu imani da hankali za su mutu kafin tashin alkiyama zai zama saura mutane marasa daraja zallansu su ne kawai za su saura wannan ma kuma sai ya ɗauko mu zuwa ga shin to me yake nufi kuma da cewa ba za a gushe ba ana samun wasu kuma waɗanda suke suna tsaye akan gaskiya la ta zalla ifatu min ummati zahirin alhaq la yadruhum man khalalahum wannan malamai suka ce ai ba wani iskali a cikin wannan ko dai ya zama wannan hukuncin da ake ana nufin hukunci ne lil ghalaba mutanen kirkin suna nan a gefe ko kuma ya zama mutanen kirkin duk sun gama mutuwa saboda a lokacin ma wannan kirkin naka ba zai wa kowa amfani ban ba kai ba sawa'un alaihim anzartum am lam tundirhum la yu'minu to a lokacin cikin ƙasa ya fi maka alkhairi fiye da bayanta babun hisarul furati an jabalin min zahabin babun da ke bayani akan cewa kogin furat zai zai burzo da wani dutse na zinariya dutse na zinariya an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamun tashin alkiyama abu hurairah yake cewa a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushikul furatu an yahsira an kanzin min zahabin faman hadarahu fala ya'khud minhu shay'a shi ana nan wata rana kogin furat zai furzo da wani taska na zinariya manzo Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya jojan kai ya diba ba ganima bace ba kakka je kai sa wa wasu bari mu kanta dayin sai mu juma'a nasu gaba daya wa an ubayyin ibn ka'b wannan riwayar muslim kenan qala yace samaitu ni samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yushikul furatu an yahsira an jabalin min zahabi ana nan furat zai furzo da wani dutse na zinariya fa idza sami'a bihin nasu saru ilai da mutane sun ji labari sai su dango su ganganko su taru a wajen suna so su ɗebi ganima fa yaqulu man inda wanda suka zo suka suna cewa da in taraknan nasa ya akhuduna minhu la yuzhabanna bihi kulli to in muka ce ba za mu diba ba mu bar mutane su diba to wasu wanda bango za su kwashe fa kala annabi yace fa yaqtatiluna alaihi in sun fara diba din kuma sai a fara ai ta yaki akai yace a a fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atin wa tis'una a cikin kowane mutum 100 sai an kashe kusan 99 kowa kafin a kashe shi yana jin cewa halani ne wanda zan saura haka yi ba a cikin wata riwaya cewa a laye zalun nasu mukhtalifatun a anaquhum fi talabid duniya mutane ba za su bushe ba suna sabani da rigima suna dukan wuyan junansu akan neman duniya to wannan hadisin da riwayoyin shi dinnan ya da gaskiya hadisin da ya ba malamai wahala kwarai wajen fahimtarsa tunanin shin da gaske zinariya ne wasu malamai su ce kawai a bar shi a zahirinsa wasu malamai kuma a wannan zamanin da muke rayuwa suka ce to wannan ana nufin albarkatun ƙasa ne kamar man fetur jibirin rigingimin da ya zaka kankanin ƙasashe akan shi aka yi ta yaƙe-yaƙe akan shi aka yi ta mulkin mallaka akan shi ake rigima yanzu ma da yan yankin masu man fetur da wanda ba su da shi yanzu kwanan nan ma da aka ce an gano a wasu jiha har an fara rigima tsakanin wata jiha ce ke da shi ai ta rigima akan arziki na gargashin ƙasa sannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da karkaje ka diba ibnu battalin ibnu tin amin yake cewa naha an akhadhihi li annahu malun amun lil muslimina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kwasa ne saboda dukiya ce gama gari common wealth ne dukiya al'umma ce to bai halasta wani guda ɗaya je diba karkashin haka bai halasta a ce ga wani abu a cikin wani store a je a fasa a kwasa irin da aka dan kwasa lokacin corona na wannan ba gaskiya bane ba daidai bane ko kuma a ce wata mota ta yi hatsari da fetur mutane su kwashi ganima ko mutane su za a kona kuɗi a can multara multara ne kuma su nan wurin a hanyar a hanyar hanyar kazauri mul sha biyu ko dan mutu suna unguwa a can a wuce kurna asabi a Kano aka je aka shaba layi da mutane kamar za a harbe su suna ɗiban tsofaffin kuɗi kwanan nan fa jama'a da ire-iren waɗannan da suke faruwa da mutane su ɗauka wai ganima ganima baka yaƙi ba baka jari ba ka samu ganima ko kuma kuɗin dukiya ta ofis da za ka ɗiba da tano wai kai ka ɗebi rabon ka duk haramun ya ce fala ya juzu akhaduhu illa bi haƙƙihi bai halasta wani ya ɗauka sai da haƙƙin sai da haƙƙin shi wancan musaurin da muka ambata yana da hadisi a cikin sahih muslim da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maza Allah yake cewa duk wanda muka sa shi aiki muka ba shi gwamna ko kwamishina ko shugaban 'yan sanda ko shugaban hizba ya ce mun yadda mushi in bai da mata ya nemi kudi a baitul mali ya aure ya biya sadaki in bai da abin hawa ko wurin zama ya ɗauki kudi a baitul mali ya biya kudin haya ko ya sai gida ma'ana ya halasta a baka allowance kenan ka yi aure ko ka samu wurin zama ko abin hawa annabi ya ce duk wanda ya ɗauki wani abu bayan haka fa huwa sariqun wa kha'in annabi ya ce barawo ne mahaici wanda zai kwashi dukiya ya taskace ta al'umma annabi ya ce barawo ne wannan ko mahaici kuma na alkiyama zai zo da shi gaba daya don haka ba kyau ɗiban wannan wannan fasarar ibnu tin shine yayi ta al-imamu al-hafiz ibnu hajar yace wannan fasarar ba daidai bace ya kuskurantar da shi yace a'a ni abin da yake bayyana gare ni min al-man'i abin da yasa annabi ya hana limayan sha'u an zalika min al-fitnati wal qital ya hana ne saboda in an je garin kwasa za a yi rigima kuma za a yi kashe-kashe saboda gashi wasu lafazan suna cewa garin kwasa za a yi kisa da to duk wannan fasara dukan su ababan karba ne kowace da mahallinta zaka zaka ga a cikin ruwaya ta biyu ambaci cewa za a zo wasu su dinga cewa to in mun bari fa wannan nuni zuwa ga shubha da mutane ke kawowa da sanda suke so su yi wata barna su ci riba su ci da dukiyar an kawo wani tsari wanda yake ba a tabbatar da ingancin shi ba shubha ne ko barna ne ko riba ne ko wane ne sai ka ji har da malamai su fito su ce wai wajibi musulmai su shiga wannan dan ba su shiga ba arna za su mamaye don da ya tabbata babu kyau abun auren ku da arna su mamaye gidan giya su mamaye kasuwar da ake sai da kasuwar da ake sai da wiwi da da da kasuwar da ake da da wuraren da ake karuwanci dan arna sun mamaye da kasuwar riba ba ku da matsala ku musulmai ba za ku ce to ka a ce duka arna ne 'yan kasuwar giya za su yi arzikin wala mai arziki ba ya kamata wasu musulmai su shiga kasuwancin giya ba na jakon da wannan tunanin haiku to shi ne ka'ida ka ji a yanayi yake cewa suna cewa lau tarakna annasa ya aku zuna minhu la yuzhaban na bihi kulli in muka kyale sauran mutane su ɗiba ba za a kwashe gaba ɗaya a bamu daga nan sai tunanin cewa wasu ma ya kamata su kwasa to ba daidai bane kuma yana nuna zuwa ga halascin yin estimate wajen faɗan lamba wannan mafhumul adad nan da annabi fara mafhumul laqab laysa laysa laysa ala zahiri cewa sai a kashe wajen mutum 99 a cikin kowace dari wannan a estimation ne ko mun gani babu kasratil mali wa ikhdirari ard ard al arab babu da ke bayani akan cewa karshen duniya da gaskiya da mutashi alkiyama shine kuɗi za su yawa a hannun mutane za mutane za su mallaki kuɗi kaji an ce wani biloniya wannan miliyoniya mai ba komai bane dan ka da 'yan miliyan biyar ko goma ko ashirin ko talatin ko hamsin kai ma talaka ne hayin sai a baka zakka ba ko a ƙara maka jari sai ga mahala kusa rabi ma duka bashi ne ake burka da kuɗaɗen mutane ne wani ma na marayu ne to amma kuɗi za su yawa a hannun mutane na tashin hankali kamar yadda ake ganin su a yanzu za a samu mutane su yi arziki arziki na ban mamaki sannan kasashen larabawa za su koma su yi kore shar saboda yabanya da shuke-shuke da ni'ima kasashen larabawa anan ana nufin mene jaziratul arab wato kamar kace kasar saudi arabia da kuwait da kasar yaman da kasar ainihin bahrain da qatar da united arab emirates waɗannan kasashen da suke yankin gulf su ake ce ma ardul arab banda kasashen su misra da Maghrib da Mauritania da Algeria da Tunisia waɗannan ƙasashe ne na mahjar al-Arab Laraba sun hijira ne sun je zuwa gare su haka Iraki haka Suriya da wanda suke ne wajen jazitul Arab ina fata muna ganewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da Bukhari Muslim suka rawaito an Abi Hurairah ta kala kala Annabi sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'atu hatta yakthura fikum al-mal al-qiyama ba ta tsaya ba har sai dukiya ta yawa a hannunku faya fi ba dukiya ta yawa ta watsa cikin mutane hatta ya himmun rabbal mali man ya ƙabalu sadakatahu har ya zama mai dukiya damuwarsa daga cikin damuwar mai dukiya in ya fi da zakawa zai baya kuwa sai an dinga cigiya don Allah yana za a samu masu karɓar zakka halama a dinga saka social media ko a dinga ba da lambar waya ce wanda yake son zakka ya je wuri kaza ya karɓa bai iso nan ba ma kwayin da ake haka yanzu a duniya da muke rayuwa yanzu akwai ko kasar Saudi Arabia akwai sadakokin da an fitar da su sai mutane su zubar da kayan sadaka mutum zai canza interior din gidansa bayan watanni kawai yana amfani da su amma wallahi sai dai ya zubar ko ya je samu wata mu'assasa khairiya ya roƙe su su kwashe su je su ajiye su kuma su dinga sa ilan cewa wanda yake son labule wanda yake son injin wanki wanda yake son abun nan yana so ya canza kujerun ɗakin shi mai son TV inci kaza muna da su a Mustauda a waya house yanzu ya karba littattafai haka littattafai ko wani tafiyar da yi an manta yin sadaka littattafai kwali hamsin ka ce ga sunan kwasa abinda za a mun kawai za a kai mun su jidda daga nan sai da zai sun ce ni ban da kuɗi na nan kai su kwali hamsin zai kashe miliyan ɗaya ba kawo su Najeriya ba kwali hamsin na littafai mujalladai kowane ɗaya a cikin shi akwai mujalladi ashirin wani sha biyar littafai na fa'isul kutub wala haka na basu so da haka za ka mutane da suke rayuwa a saudiya musamman baƙi haka suke ba su kwashi wannan gara ba su haka in gaji ƙasar dubai ko abin united arab ko makamantansu har ƙasashen turawa ma dukiya ta yi yawa a hannun mutane ba shi ne ga mutu ya kafa foundation ba ya ta gaita mutane ku zo a baku scholarship ku zo a baku a yi muku treatment na rashin lafiya ku zo a yi muku kaza a yi muku kaza foundation saboda kuɗi ya yi yawa a hannun mutane wannan kuma bai hana ya wuce talakawa ba ila yau to zai zama daga cikin damuwar mutum waye ma zai anshi sadakarsa wa hatta ya aridahu har ma ya ba wani fa ya kula allazi ya aridahu alaihi la arabali ana so sai ba mutum ya ce baya bukata shi ma ya wadatu an taɓa yin wannan a zamanin baya kuma za a ƙara yi a zamanin gaban kotuna mun karanta wani abu kwatan kwacin wannan waza da muslimun muslimin ya ƙara da wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara kuma har sai a riwayar muslim cewa har sai an wayi gari ƙasar larabawa ta koma murujan idan dinar ruwa wa anharan da koguna fadamu da ni'ima da yabanya da koguna to wannan hadisin na daga cikin abin da hadisin da malamai suke faɗa wannan zamanin cewa shekara fiye da dubu ba a fahimci fasarar shi amma Allah ya wani malami fatahi ya wata magana mai kyau a kansa shine al-Imam al-Qurtubi a cikin a cikin sharhi na Muslim bari ku ji abin da yake faɗa wanda ya rasu ne kamar da muka ambata shekara ta 656 amma Allah ya bashi hangen nesa ya faɗi wani abu kwatankwacin wannan kafin shi shi dai nawawi cewa ya yi ma'ana huwallahu alam ya ce ma'ana wannan hadisin wannan gabar Allah shi ne mafi sani annahum su mutane su larabawa ya turku na za su bar ƙasashensu wa ya aridu na anha si watsi da ƙasashensu fatabka muhumala sai ƙasar ta zama babu mutane la zar'a wala tuska min miya'iha babu tsoro kuma ba a shan ruwanta wa zalika li qillatir rijali saboda karancin mutane wa kasratul hurubi da yawan yaƙe-yaƙe wa tarakumul fitani da hawan fitintunu wa qurbus sa'ati da kusancin alkiyama wa qillatul amali mutane ba su da burin komai a duniya wa adamul faragi da zalika ba sa daukan rayuwarsu su cika buri da shine za a yi ta gine-gine a yi ta waye-waye kaga nawa wannan fasara tashi da yi babu shakka kuskure ce Allah ya gafarta mishi to amma al-Qurtubi da yazo sai yake cewa ai yace tansarifu dawa'il arab am muqtada adatihim min intija'il ghayf wal irtihali fil mawatin larabawa rayuwarsu za ta canza ta juya daga abin da aka sani na neman inda za su samu ruwan da za su shayar da dabbobinsu da yawan tafiye-tafiye fi mawatinil hurubi fi mawatin lilharubi wal gharat zuwa ga kai farmaki da yaki za su daina yin wannan wa min izzatin nufusil arabiyya alkarima al'adiyya za su tashi daga wannan abin da aka san su na kishi da zafin rai da san ainihin al'ummarsu ila an ya taqa'adu za su nemi wuri su zauna zaman dirshar an zalika su daina yin wancan aikin su ritaya yace fa yashtagilu bi gharasatil ardi wa umarata sai su shagalta da gina duniya da yin shuke-shuke a duniya babu da suke maki nan larawa sun shagalta da gine-gine shi kuma kaga yace za su bar ƙasa nawawi shi ko ne ce za su shagalta da gine-gine da shuke-shuke ko kun san larabawa jama'a wannan ƙasar ta su sahara ce sahara ce dole ya taba zuwa ya taba gani amma har zuwa suke wata ƙasa yanzu kawai mutanen ƙasar dubai sai su tafi can ƙasashen amerika ko nan afirka su siyo ƙasa a zo a kwashe ƙasar da ake da ita akan titina a zuba ƙasa wata ke fatile wata ke me wata ke hasiba a shuka bishiyoyi a kai wanda su sa gari yayi kaman kama kai ka ce a a lakwaje kake ko a ko a ko a ilori ya zama kamar kurmi sun yi shuke-shuke sun yi shuke-shuke sun shuka abubuwa masu ban sha'awa sun jawo ruwa daga uwa duniya sun zo sun yi kogi sun yi lambu sun yi fadamu ga kuma fountains wurare da zaga ruwa yana tashi yana yana yana rawa duka ga shine ayi muruj din yace za su koma su wayi gari suna yin haka yace kama shuhida fi kathirin min biladihim wa ahwalihim yace kamar yadda aka gani a wasu garuruwan su da halayensu yana ishara akan abin da suka fara yi tun a Andalus domin Laraba sun yi wannan tun suna Andalus sun gina alƙaryu har yanzu a Cordoba Cordoba din kenan garin su shi da kamar Ishbiliya akwai ragowan ababen da ake gani kamar kasur Ishbiliya na ainihin wato Ibn Abbad babban sarkin nan har yanzu fountain din ruwan da yayi a kasar din bai fasa har yanzu bai fasa movement ba an bar shi a matsayin wurin tourist attraction har yanzu wanda suka je sun ce kai gado ma za ga bidiyoyin a YouTube har yanzu muke magana fiye da shekara 800 har yanzu system din bai daina aiki ba ana kula da shi ruwa ya dinga yawo yadda kaga yana yi a a aurare na ban sha'awa wanda je Dubai ai kun taba gani ko a bakin a bakin Burj Khalifa da ire-iren su ko anan yabi ba gashi nan ba fountain na ruwa irin wannan da ruwa yana tashi yana wasa to irin wannan ake ne to wanda da ya san kasashen larabawa a yanzu ya san yadda aka gina sai fahimtar wannan hadisin madina da makka da jidda da kasil da ainihin wato a garuruwa irin a yaman irin irin irin garuruwan yaman mai sunanta sana'a sana'ul yaman da irin dubai da da da sauran garuruwan yankin united arab emirates da garuruwan da ke cikin kasar kamar birnin Kuwait kamar Riyadh da makamantan waɗannan biranen in ka je ka gansu jama'a sai kai kauyanci yanzu Madina babu wani sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'i da ya rayu a garin da za a dawo da shi duniya ya gane garin nan ba taba gane shi kai ma da ka je shekara 15 bayan ka je ba za ka gane garin ba dogayen gine-gine da wurare na alfarma da wurare na shakatawa sai ka saka riga ta mako a jikinka ba ta datti ba farar riga saboda babu da ta a garin kiji za ga ana, ana wankewa ma'ana an shagaltu da gina duniya shagaltuwa mai ban mamaki to shine abin da annabi yake ishara wannan alamar tashin alkiyama ce ga tanan muna kallon ta tana kallon mu shi sa malamai a wannan zamanin suke cewa wannan hadisin ya ba da wahala wajen a fahimce shi a zamanin nan baya amma ka ji ikon Allah Allah ya ma ibnu al-qurtubi fatahi shi ya fahimce shi to cewa da aka yi ta'udu sai malamai suka tsaya suka ja numfashi akan ta ma'ana haka kenan da ta taba kasancewa ƙasa ce mai ni'ima za ta sake kuma take domin shine ma'anan al'ad ko kuwa an yi amfani da adane da ma'anan tasiru ay tusbihu to duk wannan fasarar biyu malamai sun yi shi a wannan zamanin musamman malamai masu bincike game da kimiyyar ilimin musulunci cewa wasu suka ce eh a tarihance akwai wasu archaeological evidence da ke nuna cewa da can ƙasar ba sahara ba ce da can can can baya daga baya ne ta jirgi ta zama sahara su ta ta koma yadda take ƙarshen duniya wasu kuma suka ce a a nan adada ma'anan kawai tasiru ne ko tusbihu wallahu ta'ala a'ala Allah dai shine mafi sani kamar yadda mu ne muke ta faɗa yanzu wannan magana da muke nan gaba sai ga wasu da za su rayu a nan gaba sai sun bi bayanta hadisan nan saboda hadisan ana ƙara kusantar alkiyama ma'anar su na ƙara bayyana keke da keke ana kallanta tana kallon ku kuna kallanta Allah ya sa mu gama lafiya za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله